الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata biyar ga watan Rabi'in al-Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 448 wanda ya yi daidai ga 18 ga watan 8 2026 dan ci gaba da darasi na riyadus salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 88 a yau za mu tashi a kan hadisi na 89 a wannan girban al'imamun nawawi ya ce an jabir radiyallahu an hukar daga jabir ya ce قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد wani mutum ya ce ba ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ranar da aka yi yaƙi na Uhud, a ra'aita, ya ce ma'annabi ba ni labari, in kutiltu fa'aina ana, in naje na yaƙi aka kashe ni ina zan kasance ranar tashin alkiyama. Kala fil janna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za ka kasance a cikin aljanna. Fa'alƙa tamratin sai ya jefar da wasu dabinai kunna fi yadihi wanda suke cikin hannun shi, sun makatala hatta kotil sai ya je na yaƙi har lokacin da aka kashe shi. Kan mu manta muna cikin babi na almubadara yin gaugawa zuwa ga aikata aiki na alkhairi to wannan mutum ya zo ma ma'aiki lokacin da aka yi yaƙi na Uhud shekara ta uku yaƙi ne wanda musulmi sun wahala har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wahala a wannan yaƙin saboda sahabban annabi annabi ya aje su a wani wuri ya ce ko da kun ga tsuntsaye suna farce mu suna warce mu ku bar wannan wuri wanda na aje ku haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masu lokacin da suka ga momine sun ci galaba kafirai sun ba da baya sai suka bar wurin da annabi ya ce su tsaya to a wannan lokacin ababe sun faru da jima ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma kashe adadi da yawa daga cikin sahabban annabi wannan sahabi ya ce ma'annabi ba ni labari a ra'aita ba ni labari ma'anar shi akhbirni ba ni labari in kutiltu fa aina ana in aka kashe ni ina nake wannan ya zo a wannan akwai wanda ya zo a badar bal akwai wani mutum wanda ya zo ma'aiki wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni mutum ne wanda nake baki aswadul laun ya ce muntinin ra'iha ina da wari ban da daɗin ƙanshin jiki wala mala indi kuma ba ni da kuɗi ya ce shin inna yaƙi aka kashe ne ina zane annabi ya ce kai ɗan aljanna ne haka ya je ya rinka yaƙi ha aka kashe shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya tarda shi ya ce bayyadallahu wajhak in kana ganin cewa kai baki ne to Allah ya faranta fuskarka ya sa fuskarka ta zamo fara wa tayyaballahu rihak Allah ya sa iskanka yayi kanshi jikinka yayi kanshi kuma Allah ya arzata ka da dukiya tare da an kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya furta gare shi kenan to wannan yace in aka kashe ni izaza ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fil janna a cikin aljanna wannan ke nuna cewa mutum in ya aikata alkhairi yana mutuwa kawai zai shiga cikin ni'ima ce ta aljanna kai tsaye ba tare da sai an jira tashin alkiyama ba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a'a za a rinka ni'imtar da shi a cikin kabarin shi da ni'ima ta aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanada mashi lokacin da yaji cewa aljanna zaya fa alqa tamaratin kunna fi yadihi wasu tamrat wanda ke hannun shi sai ya jefar da su wannan shi ne yasa al'imamu nawawi ya zo da wannan hadisin a wannan baban igaugawa wajen aikata aiki na alkhairi don baka san za ka rayu ba ko ba za ka rayu ba za ka jima ko ba za ka jima ba lokacin da kake iya yin salla'i don akwai lokacin da ba za ka iya ta ba lokacin da kake iya azumi i dan akwai lokacin da yana yiwa ba za ka iya shi ba lokacin da kake da lokaci i dan akwai lokacin zai zo babu shi lokacin da kake da rai aikata dan mutuwa tana iya tazowa bagtatan kai tsaye kuma ba za ka samu wannan daman na ka aikata aiki na alkhairi in dai kana da rai to kana da dama na aikata aikin da zai shigar da kai aljanna in dai kana da rai kana da dama na tuba akan abin da ka aikata wanda ba mai kyau ba don haka ka yi amfani da lokaci da Allah ya baka wajen aikata aiki na alkhairi ko kamewa daga sharri ko tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ya ji an ce aljanna zai shiga wannan dabino wanda ke hannun shi sai ya ga ya tsaya ya yi da sanye shi ya bata lokaci daga nan ya watsar da su ya kutsa ya kashe wanda ya kashe har Allah ya sa shi ma aka kashe shi to wannan yana daga gaugawa wajen aikata aiki na alkhairi idan habbat riyahuka faghtanimha فإن لكل خافقة سكون in iskan ka ya taso masu shika haci ko wani abu suna gane haka to kai kokari kai aiki da dama ta wannan iskan wanda ya taso dan baka san tsayawar iskan yaushe zai kasance ba wannan yana nuna mamu darussa daban-daban kamar yadda Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula lahira ta fiye maka duniyan nan duniyan nan daman ko da ka rayu ciki rayuwa ce wadda ke garwaye da jin daɗi da bakin ciki mafiya yawa ma bakin cikin shi ya fi yawa to don haka in ya zama na lahira ita ce makoman mutum yana da tabbas ko kuma akwai alama to mai hankali yana zaɓen lahira ne akan wannan rayuwa ta duniya wadda take na farko tana garwaye da bakin ciki sannan kuma yar takaitatta ce in aka ɗauki shekara 60-70 amma kai 80-100 ta kaka za ka haɗa shi da rayuwa ta abada in aka shiga aljannafa wannan jin daɗin khalidi na fiha abadan ne amma nan a duniya diyan da Allah ya arzata ka da wani abu in kuɗi ne za ka samu wani lokaci bacin rai ya zo maka daga ‘ya'ya wanda ka haifa, bacin rai ya zo maka daga mace wadda kake aure da ita, bacin rai ya rinka zo maka daga wajen aikinka, rishin lafiya ta kama ka bacin rai ya zo maka, ba dai ka zaunawa lafiya laƙad halakanal insana fi kabadin ko da yaushe cikin tashin hankali kake. To lahira ɗin nan in ka shiga aljannan nan ba bakin ciki a ciki ba tashin hankali a ciki jin daɗi ne kuma abada to ta kaka mai hankali zai fifita jin daɗi na shekara ɗari a kadar ta cewa ma baka taɓa bakin ciki ba a cikin wannan rayuwai a kadar da cewa duk abin da ya gito maka ga zuciya ka same shi don Allah da za a ce wannan jin daɗi ne na rayuwa ta shekara dubu ba bakin ciki ba takaici duk abin da kake so ka samu ta kaka mai hankali zai fifita jin daɗi in ma na gaba ɗaya ne na shekara ɗari kaɗai shekara ɗari kaɗai akan jin daɗi na shekara dubu to a lahira in aka je har abada ne aljanna in aka shige ta khalidi na fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk kenan mutum zai dawwama ne a cikin wannan jin daɗi to ta kaka mai hankali zai zaɓi rayuwa wadda take ta shekara ɗari in fa ka kai shekara ɗarin nan fa ba cikin jin daɗi za ka yi shi ba mawakin jahiliya ce sa'imtu ta kalifar hayati wa manya ish samani na haular la'aba laka ya sami ya ce na ƙosa ma rayuwa duk wanda ya rayu samani na haular shekara tamanin la'aba laka ya sami tabbas sai ya ƙosa ma rayuwa kenan don haka wannan sahabi yana jin wannan da yake mai hankali ne shi sai ya ma jefar da dabinon kai ya bata mashi lokaci na haduwar shi da Allah dan ya maza ya je lahira ya ga abin da zai samu kenan wannan ya nuna yanda sahabbai suka gano cewa walal akhiratu khairul laka min al ula yayin da mu kuma muka mai da hankali wajen wannan al'ajila Allah da ya wasafanta waɗansu mutane cewa yuhibbuna al'ajila suna san wadda take magaugauciya ita ce duniya wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila suna barin wata rana wadda take mai nauyi wara'ahum gaba gare su nan abinda ake nufi da wara ana nufin gaba gare su wannan darasi da muke ƙara ɗauka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da gaugawa daga jinsu da alkhairi suna jin aikata alkhairi kawai aikatawa za su suna jin umarni na annabi kurum zartar da shi za su akwai lokacin da annabi ya ce ijilisu wani mutum yana bakin kofa ta shigowa kawai sai ya zauna aka ce wucike mana ya ce annabi na ji ka ce zauna ne don haka na zauna to kaji yadda suke tare da annabi haka ya nuna cewa suna kamnan annabi haka ya nuna cewa suna biyayya ga annabi biyayya da so ga annabi ba in lokacin da kuka ji cewa an ce wannan wata ne aka haifi annabi ba a tashi yanzu abin makon gani ai ya fito a fili da ana karanta ishiriniya ne a zo ana salatin annabi a zo ana wasu ababe wanda yana yiwuwa masu yin shi suna nufin alkhairi to a yanzu zan tambayar ka kai mai hankali wannan raye-raye da ake da 'yan mata da samari ta kaka ne za ka iya fiddo mani cewa addini ne ba maganar ka kawo aya ta alkur'ani ba ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ko baiti na shi'iri ba ka iya kawowa a matsayin dalili wanda ke nuna wannan abu addini don haka ni abin da nake fata ga mutanen da ke kira zuwa gaskiya ba sai sun yi zagi ba wajen aje hujjar su akan wannan abu da ka ce bai cikin alkur'ani irin dai yadda ake yin shi nan bai cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'a'imma abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad dukka ba su san da shi ba ka ce kai har shekara 400 al'umman musulmi ba su san wannan abu ba duk wanda zai iya zuwa ya nemo maka shi irin yadda ake yin shin nan kana jira ya kawo maka shi to ya isa ba sai ka zagi wani ba ba sai ka wulakanta wani ba ya isa ku je ku nemo in kun samu ku kawo mamu in kaje annabi ya yi azumin litinin da alhamis sai mu ce to me yasa ba za ku yi azumin ba in kace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu da fadla Allah da rahma Allah ya kamata mutane su yi farin ciki mun ji annabi ya san da haka ko bai sani ba in kace ya sani shin ya aikata farin ciki da irin yadda kake aikata shi ko bai aikata ba dole kace i ko a'a in kace ya aikata kawo in kace bai yi ba dan bi bai yi ba to wannan bai bukata sai ka zagi mutum duk masu hankali suna sauraron ka mutane ko ba su yi karatun addini ba sun yi karatu wanda ke kara masu hankali don haka da sun ji abin da yake gaskiya ne suna gane shi da sun ji abin da ba gaskiya ba ne suna gane shi to amma kakka zo kana zagi sai a fake da zagin nan cewa baka da kirki cewa ba mutunan kirki ba ne kai cewa kai mara kunya ne irin abu na gaskiya bai bukatar zagi isar da shi irin yadda yake shi kenan sai mutane su fahimta ba tare da ka zagi wani ba don haka inda mutanenmu suna kula da lafuzza wajen isar da gaskiya to wallahi ɗan lokaci kaɗan mutane za su karɓi gaskiyar nan alal akalla in ma ba su karɓa ba sai sun rinka shakka abin da suka saba da shi kawai a isar da gaskiya alƙi kalimataka wamshi haka balarabe ya ce jefa kalimarka kawai igaba da don haka kaga yadda sahabban annabi suke annabi da ya faɗi abu ko da zai tafiyar da rayuwarsu yanzu za su ji magana annabi su aikata shi wannan shi ne nuna su kamna ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne darantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama in yi umarni abi in yi hali a hannu amma duk wasu abu wanda za ka zowa ka yi da'awar cewa kana san annabin kuma sannan in annabin bai yi abin ba wasu sun bari don annabi bai yi ba ka rinka ganin makiyan annabin ne kuma a samu ɗaya daga cikinku ya ce ko annabin ya ce kan mu yi sai min yi akwai wani mutum wanda za a ce ya ma annabi rishin kunya wanda ya kai wanda zai ce ko da annabi ya dawo ya ce kan mu yi maulidin nan sai min yi tun da kuke kun taɓa jin rishin kunya ga annabi wadda ta kai irin wannan to kuma wai wannan shine masoyin annabi wallahi ni ban san yanda aka riga aka juya kwakwalan mutane ba har suke iya karɓar irin wannan tunanan to amma dai haka Allah yayi amma abin da ke da kai ga ma'abota gaskiya shine su rage zagi da cin mutunci da abin da bai kamata ba mutane shirye suke karɓi gaskiya kuma in suka ji gaskiyar nan suna gane gaskiyar ce abinda ba gaskiya ba yanzu sai ya koma abin dariya a gane sai ya zama da ɗan sunan ne sai ya ɗauko wata magana ta shirme sai ya yada me yasa ya san cewa hankalin mutane da mutane sun ji sun ji abin da wani ke cewa bayan da za a yi mai cikakken hankali ya iya yarda da wannan to don haka wannan ya isa amma zagi da cin mutunci sai a yi kokari a aje shi sai a ci nasara Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa daga cikin ulul azmi minar rusul ga wanda ya fi kowa kangara shi ne fir'au amma Allah ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakaru au yaksha kuma annabi musan da ya zo ya ce faƙul hallaka ila an tazakka ma'amun ne wani mutum ya zo mashi ya ce azalimi mara mutunci ka ci ma mutane mutunci wannan shugaba ne fa in yayi nuni da ido kadai sai dai ka ga ƙasa kanshi ƙasa kuro to da yake mai hankali ne ya zage shi shugaba ne fa wanda na ce muku da yayi ishara wallahi sai dai kanshi ba san wa zai riga ƙasa ba kan ko jikin amma ya ce ɗan uwa Allah ya aiko mafi girman manzanni zuwa ga mafi bin ya aiko wanda ya fi ka zuwa ga wanda ya fi ni zama sharri amma kuma ya umarce shi ya tafsasa magana ya ce wane ne ya ce Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam kuma ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusul Allah ya ce wa kallama Allah Musa takliman annabi ma cewa yake da na tashi na farka sai na ga Musa tsaye ban san shin ya riga ni tashi ne ba ko yana daga cikin wanda Allah bai sa suka mutu ba tashin alkiyama kenan kenan annabi Musa mai daraja ne aka aiko shi wajen wanda yafi kowa lalacewa ba abin da Allah bai so kamar ka haɗa shi da wani wajen bauta. To lokacin da Fir'auna ya ce shi Allah ne fa. A wannan lokacin ne Allah ke ce ma annabi Musa ka faɗa mashi magana mai tafshi la'allahu ya tazakaru au yakhsha yana yiwuwa ya wa'aztu ko ya tsoraci Allah. Kuma Allah cikin ilimin shi ya san cewa ba zai tsoraci Allah ba, ba zai wa'aztu ba. amma mutane su rinka ce mako ba wani salo wai saboda annabi Musa ai ya ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura fir'aunin nan shi yace wa inni la azunnuka ya Musa mashura ni ina tsammanin ka ya annabi Musa kai an dabauce ka an yi maka asiri wanda ya kidumar da hankalinka shi kuma annabi Musa alaihi salam a ƙarshe ya ce wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masburan ni kuma ina tsammaninka kai fir'aun ga kin gaskiyar kan nan kai abin hallakarwa ne in ka kalli wannan magana fa ba kajinta ma magana ce mai kaushi aslan ba kajinta da kaushin da mutane suke tsammani shi ya ce ina tsoron tsammanin kai mahaukaci ne haka yake nufi ba da mas'uran annabi musa da ya tashi sai ce ina zatanka kai abin hallakarwa ne in baka ji abin da na faɗa maka ba ba wani kaushi wajen magana haka to amma mutane sai su rinka cewa a'a ga annabi Musa ya ce kaza ga annabi wata rana ya kausa salafi to dukkan waɗannan rishin ba mawaqif ababe yanda suka dace daman akwai ka'ida wa wad'un nada fi mawdi'i as-sayf bil ula mudirrun ka wadda saifi fi mawdhi'in nada akwai wani in ka ɗauki wurin da ya kamata ka yi kyauta sai ka yi bugu wurin zai cutar kamar inda ya kamata ka yi bugu in kai kyauta a wurin to za ka ga ajiye kowane abu inda ya dace wannan shi ne hankali wannan shi ne ake warzafa hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da shi akwai wanda ya taɓa cewa annabi wa ko abubakar ya ce wa umsus bezaratin lat wai tsoci kaza na lat yau to in ka zagi gunki kuma wannan wani abu ne daban amma ka taba jin annabi ya zuka ma wani zagi irin yadda muke jin wasu suna yi ma waɗansu mutane ba za ka samu haka ba الرابع حديث ونديك ناهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ونمتن يزوم مأيك عليه الصلاة والسلام يتي يا رسول الله يا مأيك الله أي الصدقة أعظم cikin sadaka wadda mutum zai bada tafi girman lada wace irin sadaka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ta saddaka wa an ta sahihun shafiya ka ba da wannan sadakan lokacin da kake da lafiya lokacin da kake ruwa wannan dokiya kana kwaɗayinta to wannan irin sadakar da tafi girma kenan wajen lada takshal fakara kana tsoron talauci wata malul gina wata eh wata amulul ghina kana tsoron talauci kana kwaɗayin kai arziki ga kuma rayuwa gaba gare ka kai a ganinka zaka ja da yawa to wannan irin sadaka ita ce yawa da tafi kowace girma wala tumhil kakkai ta jinkirtar da sadakan nan hatta har lokacin da idza balagatil hulquma lokacin da rai ya kai makogoro qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan ka rinka cewa abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza wani yana da kaza ko kaza ya tabbata gare shi to kenan lokacin da kake da lafiya kake ganin kana cikin rayuwa ba ka kusa mutuwa ba lokacin nan ne in kai sadaka za ka samu lada wadda tafi girma shi ne annabi ya ce an ta sadaka nan an ta sadaka an ta ta sadaka ne mun faɗa wa ma bita aini mutudi qad yuktasar fihi alatta ka tabayyana al'iba ibn malik yace duk abin da aka fara da ta guda biyu ana iya shafe ɗayan taɗin guda biyu nan an ta tasaddaka ne ai sai kaga an sa an tasaddaka sai aka shafe ta guda kayi sadaka wa anta sahihun lokacin da kake cikin lafiya ba kana cikin rishin lafiya ba shahihun lokacin da kake cikin rowa ashuhu walbukhlu menene bambancin su ashuhu suka ce shine yafi hadewa akan albukhlu bukhlu ana iya a takaice shi da abu za a iya cewa bakhilun bi waqtihi bakhilun bi malihi bakhilun bi ziyaratihi mathalan amma in aka ce shahihun turuwa ce ta gaba daya wannan ɗaya daga cikin farka da suka faɗa kenan wasu malaman suka ce a'a ashuhu ruwa tare da kwadai ya zama da marowaci ne bai iya bada da hannun shi amma kuma ga yadda san abin mutane to sai a ce mashi shahiyya amma albakhilu shi ba zai bada nashi ba amma naka je ka ci naka in cinawa to wannan shi ake ce ma albakhilu amma shahiyya bai iya ba da na shiga mugun kwaɗai to wannan shi ne ake ce ma a shahiya takshal fakara kana tsoron talauci khashiya wannan yana da masadir sun kai kamar guda shida khasha khashiyan wa mikhshiyan wa mikhyasha wa khashiyatan wa khisha'an wa khashiyana haka ibnu malik ya ma wake su wannan masadir ne nasu zaka iya cewa khashiya khashiyatan khashiya mikhyashan khashiya mikhyashatan khashiya khisha'an khashiya khashiyanan dukkan wannan masadar ne na khashiya kana tsoron talauci lokacin da kake tsoron talauci lokacin in ka dauka ka bada to wannan lokacin ladar sadaka ta fi girma wa ta'mulul gina kana kwadayin kana gurin ka tara kudin kana tsoron talauci in ka bada kana gurin ka tara kudin to irin wannan sadaka ita ce tafi lada sabanin in ya zamana ba ka lafiya ka san rabuwa da rayuwa za ka yi kenan kudin ma in kana da su ba more su za ka yi ba kenan bari ka yi abin da da ba za ka yi shi ba kakka yi jinkiri har lokacin da rai ta kawo ga makogoro wannan shi ne allah madaukakin sarki ya ambata cewa ku ciyar da abin da allah ya arzata ku wa an fi min mara zakanakun ku ciyar daga abin da muka arzata ku min kabli an ya'tiya min kabli an ya'tiya ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ba ta zo ma ɗayan ku ba fa ya ya rinka cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ina ma ka jinkirta mani zuwa wani ɗan lokaci wanda yake kusa-kusa fa'asaddaka nan ma asalin shi fa'ata saddaka ne sai aka yi idigamun ta ihisadi saboda makharaj na ta at at makharaj na sad as as dukkan tsarafin lisan ne tare da abin da ke yuhadi usulin sanayar uliya at at zaka ji harshen kai na bugun gindin akoranka na sama eh as zaka ji bai buga ba amma wannan iskan yana bugun wannan wurin kenan fa ata saddaqa ne sai aka yi kalbudin wannan tadin sadi sai aka yi idgamu sadi fi sadi sai zama fa fa asaddaqa wa akun minas salihin in yi sadaka don in zamo cikin mutanen kirki Allah ya ce ina walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta ma wata rai ba lokacin da ajalin ta yazo dan haka mai halin yayi yayi matsalan mu cewa sai mawadaci zai yi sadaka amma kuma wayoyin mutane sun nuna cewa zaka iya sadaka kowa yana sa credit amma talaka bai sadaka wallahi wannan sadakar da ka san yadda take da ko kaɗan ka samu sai ka ibi ɗan kaɗan ɗin nan ka ba Allah ba mai bara in ka gani ba wanda bai da shi ko kaɗan ne in ka je za ka yi murna da abin da za ka gani ka baga Allah maɗaukakin sarki don ita sadakar nan yanzu tasbihi in kai za a iya baka lada kaza amma ba a yi ambata cewa sallah in kai za a baka in cikin jama'a ne ashirin da bakwai in kai kadai ne yadda za ka samu amma ba a ce Allah yana ƙara wannan sallar ba azumi in kai ladar shi Allah kadai yace zai ba da sakamakonta amma ba a ce ana ƙara maka ita ba to ita sadaka za ka aje ɗan abu kaɗan ne a yi ta ƙara shi to kaka ba dukkan abin da yake ƙaruwa ba ɗaya yake da abin da bai ƙaruwa ba don haka sadaka ta samu wannan ƙiman daidai da bino in ka bada Allah zai rinka rena maka wannan abin zai iya kai dokin uhudu to nan in ka rike ka rinka dasa irin doci na uhudu na zinare fa aljanna ka ji gini ma wanda aka yi nata ai a aza zinare guda azurfa guda to don haka aka ce doci a aljanna na zinare ne to dabino yana komowa irin dokin uhudu wace irin fadla ce ta kai wannan to don haka lada sadaka tana da wannan kima a musulunci kawai yadda muke ji kakkai jinkiri sai hatta idza balagatil hulquma sai in ta kai ga makogoro wace ce rai mace ce a larabci da haka aka ce balagat ba a ce balaga ba to ina rai ɗin aka ambata ta ba ambata ta ba hatta a cikin sura ta waqi'a ba ambata ta ba an ce idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun ba a ce ar-ruh ba to amma lokacin da aka ambata qarina ta kawowa ga makoshi wannan yana nuna kinaya ce ta fitar rai to wannan sai ya wadatar da sai an ambata ta mutane da an ji balagatil hulkum balagatil qulubul hanadir wannan an san cewa wannan kinaya ce ta fitar rai in rai ya kai ga makogoro ai an gama lokacin nan duk abin da za ka yi aikin banza ka yi ba a karfa Allah yana karba ayyuka na bayi kamun akai malam yughargir in tuba ne in ka tuba kamun ka kai kana ƙaran nan ta hitar rai gargara to Allah zai karba amma an kai wannan lokacin shike ba a karba haka sadaka da za ka yi za a karba amma an kai ka fara khar din nan rai zai fita to wannan lokacin ba a karɓar sadaka wadda za ka yi to anan me ake nufi da aka ce balagat ay qarabat an tablugha so da yawa ake ambata kusanto abu da kaiwa shi a nan ba ana nufin sirri ya kawo ga makogoro ba ne in ya riga ya kawo shi kenan ba wani aiki wanda zai amfani mutum ba wani tuba wanda zai amfani mutum sannan kulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa li fulanin kaza kace abawa na abu kaza abawa na abu kaza abawa na abu kaza wa ka wa qad kana li fulanin malamai suka ce na karshen nan yana nufin magadan shi ai wani shine gadan shi kaza kaza ne ko kuma in bashi ne ka tsaya kana jinkirtar da shi ka ki biyan mutane kana mumafala sai lokacin da ka ga za ka mutuwa ka ce ka biya baicin an halitta mutuncinka baicin an samu ka sifa ta azzalibi a wannan lokacin ne za ka cewa ka biya qad kana li fulanin kaza wani ya kasance yana biya ta abu kaza tun kana da rai me yasa ba za ka biya shi ba lokacin da yake bukace da wannan abu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce matsalul ghaniyi zulmun jan rai jan rai na mai dukiya kana da ana biyar ka maimakon ka biya ka ki biya ka rinka jama talaka rai ko wanda ke bin ka rai annabi ya ce zulm wannan zalunci ne yuhillu irdahu wa uqubata wannan yana halatta mutuncin mutum zaka iya faɗan cewa wane ya cuce ni wane ya rike mana kuɗi kuma ba ma an lissafa shi a cikin yi da mutum kuma sai a yi ma mutum ba in zai kai kara za a iya a hukunta mutum saboda ka rike mashi kuɗi to sai ka kawo ka ce wa qad kana li fulanin kaza al-hulqum al-imam an-nawawi yace al-hulqum majaran nafas magudanan lumfashi magudanan lumfashi shi da ake cewa alhulqum amma makogoro shi suke cewa alhulqum makogoro wannan shi da ake cewa alhulqum shi al-imam an-nawawi yace magudanan lumfashi kinan saboda ai rai kamar in zai fita lumfashin ne ma ke fita tare da shi والمريع مجرى الطعام والشراب abin da ake ce mariya magudanan abinci da abin sha likitoci suna gane hikima ta Allah maɗaukakin sarki abin mamaki lokacin da kake zuba abinci cikin cikinka ko abin sha cikin cikinka akwai wani abin da ke zuwa ya rufe tsakanin wannan abincin ko wannan abin shan da sihanka ba zai kwarara cikin sihi ba abinci ne ko abin sha ne sai lokacin da abincin ya gama wucewa sai ya buɗe saboda kai lumfashi to magudanan lumfashin shine ce ma al-imamu nawawi yace shine al-hulqum wannan almariya shine magudanan abinci da abin sha الخامس حديث نبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكر بتكوبي lokacin da aka yi ghazwatu Uhud shekara ta uku kenan daga hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal sai ma'aikin Allah yace man ya'khudhu minni hadha wane ne zai karɓan mani wannan fabasato aidiyahum sai duk sahabbai suka tara hannuwansu suna tsammanin annabi yana nufin a riƙe mashi ita kullu insanin minhum yaqulu ana ana kowane daga cikinsu yana cewa ni ni qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ya akhudhuhu bi haqqihi wane ne zai karbi wannan takobi da haƙƙin ita takobin bi ma'ana wane ne zai karbe ta ya kutsa yayi yaki da ita har Allah madaukakin sarki ya sa a ci nasara ga hannun shi faƙala fa'ahjamal ƙaunu duk mutane sai suka ja daga baya wasu suka safke hannuwansu wasu suka ja daga baya duk kowa sai ya dakata faƙala abu dujana sai abu dujana ya ce ana a hu bi haƙƙihi ni zan karɓe shi da haƙƙin shi fa'akadahu fafalaka bihi hamal mushriki sai ya anshi wannan takobi ya rinka fasa kawunan mushrike da shi wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da sahabban shi na farko kuma wannan yana nuna sahabban annabi ba ma'asumai bane yanda dan adam yake haka suke kuma suna gudun saba ma annabi su mai alkawari su saba na farko wanda yace bi haqqihi me yasa mutane suka sabke hannuwansu suka dakata wasu suna tsoron mutuwa wasu suna tsoron su ka daukan ma annabi alkawari ba su cika ma annabi ba dukka sai wasu suka ja da baya abu dujana ya ce ni zan karɓe shi ta haƙƙi ka ji sadauki takobi kaɗai ba ta isa a'a ana buƙatan zuciya ita ma wadda take ta ƙarfe wannan shi ne mawakin larabawa ce inna suyufa ma'allazi na ƙulubuhun ka ƙulubihin na idan taƙal jama'ani zuk takobi wannan tana buƙatan zukata ma'alladina ƙulubuhum ka ƙulubihin tana takobi ta, ta tana yin amfani ne ga waɗanda zukatansu na ƙarfe ne irin takobin idan takal jama'a ne in aka tattaru da makiya za a yi yaƙi wataran husama ala jara'ati haddihi mislal jabani bi kaffi kulli jabani ya ce za ka ga takobi wadda ke ce majini na wuce alajara a haddihi tare da kaifinta mislal jabali kai ka ce takobin ma tsoro gare ta bi kafi kulle jabali in ta shiga hannun matsoraci takobi hannun matsoraci za ka iya cewa takobin ma tsoro gare ta to wannan sadauki abu dijana da ya ɗauki wannan takobi fafalaka bihi hamal mushrikin alhamu shine ra'as kai idza salimat hamur rijali min ar-rada famal malu illa mithla qasl azafiri in ya zamana kawunan mutane sun kubuta daga hallaka mawakin larabawa ce idza salimat hamur rijali kawunan mutane wuyan mutane ba a filla kan shi ba in ya kubuta minar rada daga hallaka famal malu ba komi ne dukiya ba illa mithla qasil azahiri sai dai kamar ka fidda akai fani za ta dawo kudi in aka kashe su za su kawo komo amma aka filla kai shi kenan inan nan ham ana nufin kai الإمام النووي اسم أبي دجانة هكذا سماك ابن شأن كوسا ننسى يمن قوله أحجم القوم أي توقفوا suka tsaya kowa sai dakata wa falaka bihi ay shaqqa ya tsaga hamal mushrikina ru'usahum wannan sharhi ne na ma'ani al-mufradat al-imam an-nawawi yana da littafi tahdhibul lughat al-imam an-nawawi darussa wanda yake dauka ayini guda kadai sun kai darussa wanda suka kai kamar kusan goma ta fannoni daban-daban nahau yana da malami ibnu malik shine malamin al-imam an-nawawi a wajen nahau wa ma adraka mabnu malik ibnu malik sahibul alfiya hamma wasu suke cewa lokacin da yake magana akan mubtada in yazo nakira wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wai ba a zuwa da mubtada nakira in bai ba da fa'ida ba to yana daga cikin fawaid a sifanta wannan nakira din suka ce lokacin da imamu nawawi ibnu malik ya zo buga misali sai ya ce wa rajulun min al-kirami indana wani mutum daga cikin mutane masu daraja yana wajenmu wasu suka ce yana nufin al'imamun nawawi to yana da littafi ta hazibin lugat e ta ce luga don haka kaga in ya tashi magana kan ma'anil mufradat magana ce ta wanda ya san me yake cewa don haka kake ganin so da yawa hatta al'imam ibn hajar yana dogara ne ga al'imamun nawawi a sharhi nashi na sahihul bukhari wannan bayani ne na ma'anil mufradat hadithi wanda yake na bakwai ne haka ne hadithi na shida عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن, أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج muka zo wajen Anas ibn Malik muka kawo mashi kukan abinda Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yake yi mamu shakauna muka kawo ƙara muka kawo mashi kukan abinda rishin mutunci wanda hajjaji ibn yusuf al-thaqafi yake mamu faqala asbiru sai ce ku yi hakuri fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum ku yi hakuri ba wani zamani wanda zai zo sai wanda ya fi wannan zamanin sharri wanda zai biyo mashi bayan ya fi shi zama sharri ba wani zamani da za ka gani in ma wahala kake cikinta wanda za ta zo kaman in wahala kake cikin wannan zamanin to kamar yadda hausawa ne suke cewa kunnuwan ne ka gani jakan na baya bi ma'ana don haka sai ka yi mamaki sai ka ga wannan mutum kuna ganin ba mutunan kirki bane ya shugabance ku kowa ya ba ku wahala abun mamaki in ya wuce sai ku rinka gurin kwanakin shi to wannan alkawari ne da Allah kurin bi Allah ka ji dadin rayuwa amma in ba haka ba haka za a yi ta yi da walaik to yace ba wani zamani wanda zai zo sai dai wanda zai biyo mashi bayan ya fi su zama sharri hatta talqaw rabbakum sai kun hadu da Allah ubangijinku sami'tuhu Anas ibn Malik yace wannan magana na ji ta ne daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi dai ne daga cikin waɗanda suka girka shugabanci na Banu Umayya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yana da mugun hali mutum ne mufrido zaka yana da kaifin hankali koya alkur'ani kaɗai yake yi da ya yi katari ya zo gida na sarauta na banu umayya ya samu shiga ga tashin hankula wanda wannan gida na sarauta ya samu kanshi a ciki saboda tinjayayya ta muawiya ibnu abi sufyan bata gama gushewa ba wannan hajjaj farkon sakin shi shine ga 'yan iraq su 'yan iraq ko zamanin sahabbai ba mutanen kirki bane a wannan lokaci sa'adu ibn abi waqqas fa 'yan iraq suka ce bai iya sallah ba sahabin annabi wanda annabi ya ce mashi fidaka abi wa ummi irmi sa'adan fidaka abi wa ummi jefa ya kai sa'ad na fanshe ka da uwa da uba hamma suka ce wane ne annabi ya fansa da uwa da uba in ba sa'ad ba to irin shi ne yan iraq suka ce bai iya sallah ba duk wanda kuma aka yi ta tafiya haka duk shugaba wanda zai zo masu za su mai tsiya su rena shi su mai rishin mutunci to haka suka so su gagari wannan shugabanni na banu umayya abdulmalik ibn marwan ya ce malli li ahlil iraq wai dan allah wane ne zai magance mani ahlil iraq hajjaji ibn yusuf ya ce ne ya yi shiru ya kyale shi saboda ya san abin da ke nan ɗan mugun abu ne ya ƙara cewa wai dan allah wa zai mana maganin 'yan iraq hajjaji ibn yusuf ya ce ne ya share shi saboda ya san abin da ke nan gana ukun ya ce to a tafi haka kawo ya naɗe ya yi rawani ya rufe idane shi ya je shi ke hutuba ranar juma'a lokacin da ya zo kan mimbari ya yi jim wasu suka ce allah wadaran banu umayya su kawo mamu wanda bai iya magana su larabawa ba su sa shugaba sai wanda ya iya magana wanda in tsatsaniya ta zo za su kwantar da hankali wasu su ma nemi jifashi yau lokacin da ya warware rawanin ya ce anabnul jala wa tsalla anabnul jala wa tsalla ithanaya mata aza'il imamata ta'rifuni ni ne ɗan ko mai hawan doki ko wani abaka in na ajiyar rawanin za ku san wane ne ne sannan ya masu hutuba ta shahararra wanda mu muna karanta shi a azhar a matsayin adab ne ana akwai hutab wanda ake sawa sai kun hardace su yace ya ahlul iraqi wa manba'an nifaqi wa shiqaqi wa masawi'il akhlaq ya ku ‘yan Iraq tushen rishin arziki da munafishi da mummunan ɗabi'u. Ana layu ƙaƙa'ale bishinan, ya ce, Ni ba irin wanda za a rinka buga fata ba ne, shinanu ha fata, ni ba irin kamar raƙuma ba ne wanda aka buga fata su ji tsoro su yinka tafiya. Wala yi umazu janibi ka taga muziddin. ya ce ni ba wanda za a ɗan taɓo wani abu ne na da ɓaure ba ya faɗo ya ce ba ku sani ba ne laƙad futtishtu an tajribatin wa jurribtu ila ghayatil quswa ya ce da kuka ga an kawo ni nan sai da aka yi bincike ne sosai an yi mani jarabawa ba irin ta wasa ba wadda ta kai matuka ya ce irin jarabawa bari in wasafa maka wa inna amiral mu'minina adala Allahu baqa'ahu haka yake shugaban mu'mine Allah ya tsawaita rayuwar shi nasara kinanatahu bayna yadai duk abin da ke cikin jikata ma kibauna shi kibiyoyi na shi sai da ya zube su gaban shi fa ajama idanaha ya rinka tamna kare wanda wannan kibiya take dauke da shi iccen ya rinka tamnawa ya ce fawaje da ne a marraha rodan wa aslabaha maksaran faramakon bi ya ce da ya rinka tamnawa sai ya same ni ni ne na fi gauci wanda ba za a karya da sauri ba sai ya jefe ni da ku yace wallahi la alhawannakum lahwal asa sai na maku hiqas sanda wala adribannakum darba ghara'ibil ibil sai na maku bugun bakin raƙuma mutum da yake da raƙuma baki suka shigo in zai biga zai bige su da tausayi ini ra'aitu ru'usan qad ayna'at naga kawuna sun nuna wa hana khitafuha lokacin cire wannan kawunan sun yi wa inni la sahibuha ni ne kuma zan cire su wai za ku ji balaga wadda ke ciki ru'usan ka da aina'at ƴaƴan itace sune ake ce ma aina'at wai naga ƴaƴan itace sun nuna wa hana khitabuha cire ƴaƴan itanan lokacin yayi kuma ni ne mai cire kawunan to haka ya rinka yi ba arziki magana guda kaɗai kawai zai sa ya filla kanka ya aza doka fa na cewa ba yawo wani makiyayi ya fita aka zo aka yi shela cewa an aza wannan doka ya dawo da maricici suka cicibir da hajjaji kai ɗan renin wayo baka ji dokar da na aza ba ya ce na fita kamun aza dokan nan ne ranka ya daɗe to kuma ban san an aza wannan doka ba ai da ban fita ba ya ce ya yi gaskiya amma ku fidda kanshi don ya zama wa'azi ga wanda ku fidda kanshi don ya zama wa'azi ga wasu to haka banza-banza zai kashe an ci ya kashe mutanen da in kaji kutubun tarihi ababen da suke ambatawa abu ne ma kamar akwai wuce iyaka cikin shi wannan hajjaj bannan da yi tana da yawa wa amruhu ilallah saboda lokacin da ya zo mutuwa ya ce Allah ka yafe mani don mutane suna ganin ba za ka yi ba haka ya ce Allah ka gafarta mani don mutane kallon da suke mani cewa ba za ka gafarta mani ba to dan haka Allahu alam bi halihi wa man yamutu wa lam yatub an wuzrihi fawwid ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba daga laifukan shi ba mai da lamarin shi ga Allah to irin bala'in da yake gana ma mutane ne akwai lokacin da fa ya taba zuwa wajen ban san jinsin ya zama na hira ne kurum wani yayi laifi ya zo wani lokaci ka gane da an gaya mashi ƙur'ani ko Allah shikir duk wani abu sai ya aje shi wannan niqat na alƙur'anin nan ne shine yayi sanadiyya a yi ma alƙur'ani biya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shine sanadiyya yi ma alƙur'ani biya ya shirye mugun abu nan yayi wani abu na alkhairi anan menene ya wani mutum ne aka nemi dan uwan shi ba a same shi ba sai ya ce a kama dan uwan wannan da aka kama yace ni ban yi komai ba yace baka ji mawaƙin larabawa ya ce ba jani kaman yaji ne alaika fa rubbama tu'di sihahu sihaha mabariku jurbi wai wanda zai jawo maka shine wanda zai jawo maka laifi ba so da yawa ba raƙuma wanda suke suna da lafiya suke zuwa su durkusa inda marasa lafiya suke su kwashi rashin lafiya kaji imani zuwa yake ya koma shi wannan bawan Allah sai ce to in dai mawaƙi ya faɗi haka cewa wani zai iya jawo ma wani mugun abu ba tare da ya yi laifi ba to ni kuma na ji Allah yana cewa wala ta zero wa ziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai sai ce sadakallah wa kadaba shahir Allah ya yi gaskiya shi kuma mawaƙi ya yi ƙarya kuma ya bar shi ya tafi kaga imani dan Allah bai kamata a ce ya tsabbaka irin wannan imanin ba ga wannan makiyayi to amma imani zuwa yake ya tafi dan haka da suka faɗi haka anas ibn malik mai hajjaji ya ce mashi ya unais ya unais irin anas ibn malik khadimu rasulillahi za a ce ma dan anas kai dan anas dan shi ba abin da yake ba wanda yake gani da daraja sai wannan shugabannin kuma na banu umayya anas yake ce ma unais kai dan anas ya hankali da ni yace ni zaka gaya mu haka ni da na annabi sallallahu alaihi wasallam khidma shekara goma annabi na zuwa mahaifiyar shi ta kawo shi ta ce ga anas nan dan anas zai maka aiki yake yaban hali na annabi na bai taɓa matsa mashi ba hidima ta shekara goma ko fiye da haka ya ce to na san yadda zan yi sai ya aika ma abdulmalik ibn marwan kaji hajjaji ibn yusuf rishin mutuncin shi ya ce har ya kai yana ce mana wai unais abdulmalik ibn marwan lokacin da ya rubuto mashi saƙo hajjaji ibn yusuf yana karanta saƙon yana tsufa ya tsoratar da shi kuma ya lizimta mashi ya girmama anas ibn malik anas ibn malik da a ce yanzu wanda suke kan addinin nasara ne suka ga ɗaya daga cikin wanda ya zanna da annabi isa bai kake tsammani to shi kuma wannan yama annabi hidima ka rinka yi mashi irin wannan wulakanci to shi ne shi ma aka kawo mashi ƙara abin da shi anas ɗin wanda ya ma haka aka kawo mai ƙara abin da hajjaji ɗin yake sai ya ce ku yi haƙuri kaga bai ce ku tashi ku yaƙe shi ba ku je ku tattaru aiku da yawa ne in ya kashe wasu ko kashe wasu ko ƙarshe dai sai kun kai gare shi bai yi haka nan ba saboda shugabannin nan kamar yadda muke maimaitawa in suka zo da cutarwa ko abin da mutane ba su ji daɗin shi ba shari'a cewa ta yi a yi haƙuri shari'a cewa ta yi a yi haƙuri ba wai don abin da suka yi ba daidai ne a'a a musulunci muna da irtikabu a khaffid dararai ne wa ahwani sharrai duk abin da zai yi wasa da shi shi wannan shugaba wanda zaka gani bai wuce ya kwashe kuɗi ba ko ya bata kuɗi ko ya yi wani abu wanda yake sun shafi kuɗi ne ba shi shafi rayukan mutane ba to amma aka fito rayuka za a rasa ba to shari'a in ta auna tsakanin kuɗi da rai sai ta gabatar da rai ya tsira kuɗi su tafi fiddahiya ai kun ji na ce maku idza salimat hamur rijali min ar-rada famal malu illa misla fasil azafir in rai da dan adam ya kubuta to kuɗi kamar ka ba a kaifa ne za su ƙara fitowa a bar su yi banna da kuɗin duk abin da za a yi a yi ranka ya jera ko shekara biyu ka ƙara abinda za ka karawa na salloli zai iya daga ka sama a wajen Allah maɗaukakin sarki to don haka wannan ne ake dibawa sai shari'a ta ce kakku fito masu annabi a wani hadisin ya ce ko da sun bigi bayan ka san an shi kuɗinka bi ka bar su kurum sai anas ibn malik ya ce isbiru ku yi haƙuri fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ba wani zamani wanda zai zo sai wanda ya fi shi sharri ya biyo mashi baya hatta talqaw rabbakum har sai kun haɗu da Allah madaukakin sarki to kuma haka ake yi ta gani wajen tafiya al'amurra sai aga kawai ƙara lalacewa suke shekara baɗi sai ka ji tafi bana bara bara nike son in ce bara tafi bana haka nan dai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da haka muna da kingin lokaci anan ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa in Allah ya yi raita ma naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين